الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 22 ga watan 12 watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin addurratul mudiyya fi aqdi ahli al-firqatil mardiyya wato aqida ta as-safariniya wallafa ta al-imam abu abdullah muhammad ibn ahmad as-safarini al-hanbali a yau zamu tashi faslun fi dhikri as-sifat allati yuthbituha Allah ta'ala fi فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر فصلين dake bayani game da wato sifofin Allah ta'ala wanda ahlus sunna suke tabbatarwa da malamai masana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wannan shine karatu na biyar kenan zai zamanto insha Allah ta'ala tayyib a wata nuskha ya zo da ƙarin cewa duna ghairihim mimma duna ghairihim min ulama'il khalaf wa ahli al-kalam wato waɗannan sifofin da a'immatu salaf da ulama'ul athar suke tabbatarwa Allah su kadai suke tabbatar da waɗannan sifofin yadda suka dace duna ghairihim min ulama'il khalaf banda waninsu daga malaman 'yan baya wa ahlil kalam da ahlul kalam su ba sa tabbatar da waɗannan sifofi suna karkatar da su kenan wannan ya nuna a can baya eh eh min ulama'il khalaf wa ahlil kalam a can baya da ya tabbatar da sifofi bakwai da ya ce mabhathun fi bahthi sifatihi ta'ala da ya kawo lahul hayatu wal kalamu wal basar sam'un iradatun wa ilmun wa qtadar ba yana nuna cewa iya waɗannan bakwai ɗin ya tabbatar kamar yadda asha'ira suka tabbatar wato can ya nuna sifofin da ahlus sunna suka haɗu da asha'ira gurin tabbatar da su amma anan sai ya kulla babi akan sifofin da ulama'us salaf da ainihin ahalul athar su kadai suke tabbatar da su ga Allah ta'ala wanda kuma su ne suka dace da wato bin tafarkin Allah ta'ala nazartar masa da tabbatar masa da abin da ya tabbatar wa kanshi min al-asma'i wa sifat baiti na 443 afuwa baiti na 43 yace walaysa rabbuna bijawharin wala aradin wala jismin ta'ala dhul'ula subhanahu qad istawa kama warad min ghairi kayfin qad ta'ala an yuhadd فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير نكر ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه walaisa rabbuna bi jauharin ubangijinmu ba jauhari ne ba in ji malam wala aradin kuma ubangijinmu ta'ala ba wata aradi ba wani aradi ba ne ba wala jismin kuma shi ba jiki ne ba ta'ala zul'ula ma'abocin ɗaukaka wato ainihin ya girmama ya ɗaukaka daga asuffanta shi da haka waɗannan kalimat nafiyu aljauhariya waljismiya wa al'aradiyya mimma lam lam yadhkuruhu as-salaf nafiyan wala ithbata kwata-kwata magabata a cikin abin da ya shafi zatin Allah subhanahu wata'ala ba sa ambatan aljism ba sa ambatan al'arad ba sa ambatan aljauhar an fahimta ko a wanda jauhariya jismiya da sauransu ahlul kalam ne suka kutso su cikin masail na aqida domin karkatar da mutane daga ithbatu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsi dan hakan ya ba su dama ya bude musu kofan ƙaryata sifofin Allah ko alal akalli karkatar da su don haka yanzu sifatu alistiwa cewa Allah ya daidaita samun al'arshi sai su ce la istawi ala shay'in illa ma kana jisman ba abin da zai zauna kan wani abu ko ya daidaita saman wani abu sai in abin ya kasance jiki ne iska ce to ba zai yiwu kuma a ce Allah jisim bane ma'ana suna so su kora istiwa'i ne suka kutso kalmar mai aljism وهكذا القول في العرض والقول في الجوهر shi in an ce aljauhar shine abin da yake kama bi nafsihi abin da ya tsayu da kanshi yanzu kaga duwatsu jauhar ne da wannan ma'anar dan adam ma jauhar ne tunda kaga wato yana da zati da ainihin wato inuwa kuma ba ba ba gabace shi ta wani abu ba wato sukutum din shi an fahimta ku wannan sai a kira shi jauhar duk da asalin jawahir su ne abubuwa masu tsada daga cikin ma'adi irin su gold irin su diamond da wani ana kiran su jauhara to amma jauhara da ma'anar asali anan asalin gangar jiki ta ake kira jauhara to da ka yi suka ce Allah ta'ala ba jauhar ba ne kuma ba jisim ba ne kenan da jauhar da jisim duk suna ɗaukan ma'ana ɗaya an fahimta ko? al'arab wato shi ne kamar alama yanzu a ilmul usul akan ce wato akwai akwai al'ahkamu taklifiya ko al'ahkamu al'arabiyya al'ahkamu taklifiya su ne na wajibi muharram ko mandubi mubahi makaro sannan akwai al'ahkamul wada'iyya kamar a ce as-sahih wal-fasid wal-batil wannan kaga hukum ne arab wata alama ce ake gane wannan hukuncin yayi ko in an rasa wannan alamar a ce bai yi ba rashin yin nashi daga asalinsa ne ko a cikin athna'ihi ne sai zan fasid ko baƙi to kaga arad wata alama ce da za a iya gano wani abu da da shi yanzu dan adam yana da wasu a'rad yana da wasu a'rad kamar yanzu in ka ji gyaran murya zaka iya gane akwai mutum duk da baka me ba ganin shi kai ba ma wannan muryar tashi ta sa ka gane cewa motsin nan da ka ji na mutum ne amma in iya motsin ne za ka iya ɗauka ko wata dabba ce ta shigo yanzu dabban nan in ta yi kuka ita ma akwai wani aradi da ya nuna cewa ba mutum ba ne so da daga sautinta za a gane cewa dabba ce kuma sautinta zai iya bambanta ta daga watanta daga cikin jinsin dabbobi daga jin kukan zaka iya bambanta akuya daga rago ko tinkiya zaka iya bambanta saniya daga raƙumi ko jaki muna ganewa to wayannan a'rad ne na al-makhluqat to da sai ya ce ubangijinmu ba jauhar ne ba kuma shi ba aradu ba ne sannan ba jisim ba ne to duka abinda salaf suke faɗa wato malamanmu na salaf na yanzu cewa magabata an ce magabata ibtida'an min annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in basu ambaci lafazin aljismu ko al'aradu ko ainihin wato aljauharu a babun tabbatarwa ko babun korewa ba da haka at-tariqatu as-salima fi mithli hadhihi al-kalimat hiya tawaqquf kawai ba ruwanka zaka zai iya ma daukan kamar da ibnu uthaymin yace fadin shi walaysa rabbuna bi jawharin wala aradin wala jismin ta'ala dhul ula yani la naqulu anna rabbu anna rabbana jismun wala aradun wala jauhar ma'ana a aqidanmu ba ma cewa ubangijinmu jauhar ne ba ma cewa ubangijinmu arad ne ba ma cewa ubangijinmu jisim an fahimta ku in haka ne to baitin ya ya miƙe sahihi yani la naqulu bidhalika sanan zai iya dauka wanda shine al-aqrab a gurin malam shi al-nazim ma'ana ya kore ne cewa walaisa rabbuna bi jauharin wala aradin wala jismin ta'ala zul'ula ma'ana kamar yana cewa ubangiji ba jauhar bane ba arad bane ba ainihin wato jism bane akwai bambanci tsakanin bance kaza ba da kuma cewa ba kaza bane in ka ce ba kaza bane ka qata'an kana da ra'ayi akai amma bance kaza ba ba ajiba a bakina dan haka wato kamar abin da ya sa malam Allah gafarta mushi shi nazim din shi as-safari ne abin da ya sa ya ambaci haka shine wato du'unat na na mubtadi'a su soke soke na magauta da suke zargin ahlus sunna wal jama'a da suke ambatan su da cewa mujassima ne su shi ko idan ahlus sunna yayi ithbati ne in yace Allah ya daidaita sama al'arshi in yace Allah yana sama in ya ce Allah yana da hannu da ya dace ko hannuwa da suka dace da girmansa yana da kafafun da suka dace da girmansa yana da kafar da ta dace da girmansa sai su ce ai ya kamanta Allah da jikin dan adam ko jikin mai jiki shi kuma ahli sunna ba cewa ya Allah yana da ido irin na mutum ba ba cewa ya Allah yana da hannu irin na mutum ba balle a ce ya jassama Allah da haka mu ba ma ta jisimi kamar yadda suke cewa mu abinda muke yi ithbati ne shine ya tabbata abinda muke tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kansa to kamar malam dan ya kore wannan tuhumar muna ganewa dan ya kore wannan tuhumar da ake ma ahli sunna cewa suna jassama Allah dan haka sai ya ce ba Allah mu a aqidan mu Allah ba jiki bane to amma magabatan mu dan mu muna bin magabata ne a mas'ala ta aqida a cikin dukkan komai ma na addini magabatanmu daga cikin sahabban da annabi ya rena sallallahu alaihi wasallama da ɗalibansu tabi'an da su sahabban suka rene su suka tarbiyyance su ba su ambaci lafazin arad ko jisim ko jauhar game da ubangiji la ababun tabbatarwa la ababun korewa daga kenan falyasa'una ma wasa'ahu abinda ya dauki wato wadatar da su ma ya wadace mu daga mu ma sai mu shiru kar mu faɗa sai abin da suka faɗa ina fata an gane da mutum zai ce abin da ya sa muke ce muku mujassima saboda kun ce Allah yana da hannu Allah yana da kafa yana sai mu ce Allah ne ya faɗa sai ce a to ai dan adam yana da hannu yana da sai ce to ma'anarka abinda kake nufi da tajsimi shine tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kansa sai ya ce eh sai mu ce a to haka ne amma duk da haka mu ba za mu ce wato Allah jiki ne ba ko da da wannan ma'anar da ka faɗa kaga ya bambanta jikin da jikin ɗan adam amma duk da haka dai don kiyayewa ba za mu ce Allah jiki ne shi ba saboda magabatanmu la a ƙur'ani wala a sunna wala a fahimtar magabata ba an bace haka ba ba mu ce jiki ne ba ba mu ce ba jiki ne ba na fata an gane wani tawakkufi ne muka yi a cikin lafazin kaffu ne muka yi ba za mu faɗa tun da matsala ta ibada kaffu ake yi illa an yi atiyar izini sai bayan dalili ya zo izini ya baka dama sannan sai ka ambaci abu amma asali ba abin da za ka yi sai an umarce ka sabanin mu'amala shi kuma komi kana iya yi sai abin da aka hana ka an fahimci wannan ayi Allah ya samu dace yace subhanahu qadistawa sarki ya tabbata ga Allah hakika ya daidaita bai ambaci makanul istiwa ba lakinnahu ma'lum wa huwa al-arsh kama warad kamar yanda yazo min ghairi kaifin qad ta'ala an yuhad wanda wannan istiwa'in na ubangiji ba tare da kayyafa kaikai kakaita a ce ga yanda ya daidaita sama al'arshin ba hakika ubangiji ya ɗaukaka an yuhad daga a ƙididdige mushi yanayin daidaituwar tahdidi anan ma'ana tahdidu kayfiyati istiwa'ihi aw tahdidu kayfiyati ittisafihi bi sifati wannan duk ba mu san shi ba ba mu san yaya Allah ya daidaita sama al'arshi ba ba mu san yaya hannuwan Allah suke ba ba mu san yaya kaza kaza da sifo na sifofin Allah suke amma akwai su eh shi ya fada da ma'anarsu kuma da lughal arabiyya za ta karba amma tare da kore tashabbuhi tare da kore tamathuli wato babu tamthili babu tashbihi babu takyifi babu kuma ta'tili min babu aula min ghairi kayfi mun san athar na al-imam malik lokacin da wani ya tambaye shi ar-rahman 'ala al-arshi istawa kayfa istawa malik wurin shi ya baci al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجلا مبتدعا لكن يتي أقولي شي daga masallaci to alqawlu fi sa'ir as-sifati kalqawli fi al-istiwa min adami ma'rifati kayfiyati ittisafihi subhanahu wa ta'ala bi sifatihi Allah kadai ya san yanda ya sifantu da sifofinsa amma al-ilmu biha dhikruha ithbatuha ذكر معانيها وأنه حق واجب علينا لكن تحديد كيفياتها هذا لا أمر يفوقنا يعني أمر يفوقنا لا نصل إليه أبدا فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته ilminmu baya kewaye zatin Allah ma'ana ilminmu bai da takamaiman sani akan kaifiyatu zatihi subhanahu wataala kama la na'lamu kaifiyati sifatihi fa innana la na'lamu kaifiyati zatihi kaifiyata zatihi inma na'lamu sifatahu bi ma'ani sifatihi bi ma'aniha laysa bi kaifiyatiha al-haqiqiyya la tudriku al-awhamu kunha sifatihi abadan wa la yahwihi qutru makani na fata gane wani kazaka la yanfaku an sifatihi hakan nan Allah baya rabuwa da sifofinsa kenan sifofinsa azaliya abadiya ne Allahu sami'un qaribun mujib hadhihi sifatu kulluha lahu subhanahu wa ta'ala azaliyan wa abadiya lam yazal muttasifan biha wa lan yazala muttasifan biha bai taba gushewa da sifofin nan nashi cewa wai ya rabu da su ba sannan har abada kuma ba zai gushe yana sufance da su ba to cewa la la yuhitu ilmuna bi dhatihi fadin Allah ta'ala wa la yuhituna bihi ilma la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar sannan wala yanfaku an sifatihi didda mun yi magana a baya kan sifatullah tanqasimu ila thalathati aqsam sifatun فعلية وصفات خبرية وصفات ذاتية أتكين الصفات الخبرية نني أكي تفصيلي من أنبتين دوسو دقاتكين ما لم يسكي تيوى قديمة الجنس حادثة النوع أو حادثة الأفراد duk da shi ma mun yi gyara cikin wannan maganar lafazin hadith din a raba shi da ubangiji subhanahu wataala lakin ana cewa tahtal mashi'a suke kamar alkalam masala an fahimta ko kamar annuzul kamar alistiwa al-dahik al-farah lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama yake gudanar da waɗannan wato sifofin an gane ku amma as-sifatu dhatiyya kamar al-ilmu kamar al-qudratu wannan la yanfaku anha subhanahu wa ta'ala azaliyan abadiyya hakan nan sifatul yani sifatul dhatiyya da kuma as-sifatul khabariyya as-sifatul khabariyya kamar al-yadu al-wajh al-qadam innan shi ma la yanfaku anha azaliyan wala abadiyya cikin as-sifatu al-fi'liyya shine ake samun wannan me ake cewa tafsilin da aka ambata cikin kamar fushi da farin ciki da dariya da sauransu an gane da haka dai za a iya cewa layan fakwa an sifatihi din saboda me bai taba gushewa bai da wannan sifar wanda tahawi ya ambata yanzu misali sifatul khalq cewa Allah yana halitta sifa ce fi'liya Allah yana halitta amma ai an san awwalul khalq akwai abin da Allah ya fara halitta da hadisi ya ambaci alqalam duk da wasu sun fassara shi da cewa wato anan gurin zarfu ne awwala ma khalaqa Allahu alqalam hal ne amma asalin farkon halitta al'arshi ne wanda ibnu kathir ya haqqaqa a cikin albidayatu wan nihaya akan shaykhul fawzan a cikin sharhin ha'iyya wasu daga cikin malamai da dama cewa al'arshi shi aka fara halitta to amma kafin Allah ya halicci al'arshi ko alƙalami dama alkhaliku ne ba wai sai bayan ya yi halittar ne ya zamanto alkhaliku ba kamar yadda shi al-bahawi ya ce laisa ba da an halaka alkhalika ta stafa da minismi alkhaliku to saboda haka sifofin Allah ta'ala la tanfaku an ولا ينفك عنها فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل duk abin da ya zo a cikin dalili wa dalilu ya kunu fil kitab wa sunna ala fahami salafil umma duk abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna na dalili musamman akan abin da ya shafi sifofin Allah ta'ala da abin da ya danganci ubangiji na ayyukansa fa thabitun wannan abin tabbatacce ne min ghairi ma tamthili ba tare da kamanta shi da na wani ba da inda kaga wani misali ko kaga wata sifa ta Allah to karka sake ka kwatanta da wani halitta daga cikin halittun Allah domin shi ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fala tadribu lillahi al-amthal min rahmatin wa nahwiha ka wajhihi wa yadihi wa kullu ma min nahjihi kamar misali rahmar Allah ba kalar rahama ta bayi ba ai bayi ma suna da rahma innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama kinan hunaka ruhama'u min ibadillah lakinna rahmatuhum laysat ka rahmati arhamir rahimin subhanahu wa ta'ala wa nahwiha da makamancinta ka wajhihi kamar fuskar Allah tabaaraka wa ta'ala kaga kana da fuska ubangiji ta'ala yana da alwajh yana da fuska amma laisa wajuhu subhanahu wata'ala ka wujuhil ibad fuskar shi ba irin fuskokin bayi ba domin laisa ka mithlihi shay amma yana da siffar zamu tabbatar yana da fuskar zamu tabbatar da ita wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha take yana da fuska da ta dace da girman sa da izzarsa da buwayarsa da daukaka shi subhanahu wata'ala wa yadihi da hannun shi ka kai ma kana da hannu Allah yana da hannu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday qalat al yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim kaga suna da hannuwa amma ba irin hannun Allah wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha to ita ma zamu tabbatar da wannan sifa tare da kore kamanceceniya da halittu wa kullu ma min nahjihi da duk abin da yake cikin tsarin Allah subhanahu ta'ala ma'ana wanda ya bada labari na sifofinsa wa ainihi wa sifatin nuzuli hakan nan fuskar Allah taba idan Allah tabaaraka wata'ala yace ma annabi Musa walitusna'a ala aini tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir tabbatar da wannan ido na Allah tabaraka wa ta'ala wa sifatin nuzuli da kuma sifa ta sakkowar Allah ta'ala bayan da kake sakkowa daga kan gadanka ba Allah yakan sakko daga wato ainihin sama ta bakwai zuwa saman a duniya hadisai sun tabbata akan haka subhanahu wa ta'ala cewa zai roƙe ni in amsa mishi wa zai nemi gafarata in gafarta mishi wa zai roƙe ni in bashi fa yaqulu hal min sa'ilin fa ujibuhu fa ana al-qarib ujibu man nadani jal imam al-qahtani wa khalqihi da halittar da yake mabayi zamu tabbatar da cewa shi mai halitta ne amma ba irin yanda wancan ke hada kujera ko ya hada wato ainihin tabul ko ya hada gado ba tabarakallahu ahsanul khaliqin fahdhar minan nuzuli ka kiyayi sauka daga tafarkin gaskiya nuzul na biyu ba shine nuzul na farko ba a wannan akwai aljinas ko akwai aljinas da yace wasifatin nuzuli wa khalqihi fahdhar minan nuzuli an kawo nuzul biyu amma kowanne da ma'anarsa shi ake nufi da aljinas aljinasu tam barfadin shi wa yau matakomu sa'atu ya kusimul mujirimuna ma labithu ghaira sa'a ranar da alkiyama za ta tsaye sa'atu al'ula ya alkiyama ya kusimul mujirimuna ma labithu ghaira sa'a yani hinan min alwakt hinan min adda daga sa'atu al'ula laysat as-sa'a al-akhirah وهكا أنا النزول الأول ليس هو النزول الثاني ذاك النزول يعني الانحطاط كركك أسكنت كسوكا دق تفركي دكما شريعة الله سبحانه وتعالى فسائر الصفات والأفعال سائر زي يدوكا معنى الرقوة دق السؤر كينا وكما سائر دا معنى الجميع تكن صفوفن الله دا أفعال الإنسان ko kuma sa'ir ma'ana banda wancan da aka ambata haka sauran sifofin ma baki daya qadimatul lillahi dhil jalali dadaddu ne ga Allah wanda yake ma'abocin daukaka inda al-awwal ya sako qadim muka ce bai tabbata ba la fil kitabi wala fis sunna haka ma'anar shi dai azaliya ne abadiya wannan kusan maimaici ne game da fadinsa kadhaka la yanfaku an sifatihi lakin bila kaifin wala tamthili sai dai fa babu kaifu babu tamthil baka cewa yaya ko ka kamanta ko ka musalta sifar Allah tabaraka wa ta'ala ta waɗancan sifofin da ma wa'inda ba ambata ba na Allah ta'ala raghman li ahli zayghi wat ta'til wato koda ma'abota karkata yan bid'a da kore ma Allah sifofinsa ba su ji dadi ba a ce ala ragmi an fihi ma'ana ko ya so ko karya so don kaskantar da su ma'ana kenan famurra haka ma a tatfid zikiri ka zartar da su wa'innan sifofin kamar yadda suka zo cikin alkur'ani kamar yadda suka zo a sunna min gairi ta'awilin wa gairi nukri ba tare da tawili ba ba tare da inkari ba kakka karyata su karka lankwasa su masu nukur ahlun nukuri su ne ahlun ta'awil min aljahmiya وأهل التأويل هم المعتزلة والأشعرية سيما الأشعرية سنة سكي واتو عينهن تاويلي سبنكر صفوفا دقا ظاهرنسو دقا كزرتد دسو يند سكي وند سلف سكي جوا أمير روها كما جاءت ويستحيل الجهل والعجز جاهلتي da gazawa abu ne wanda ba zai yiwu ba a haƙƙin Allah ta'ala kama qad istahala al-mautu haqqan wal ama kamar yanda dai mutuwa ba za ta yiwu a siffanta Allah da ita ba hakan nan makanta tunda al-basiru ne shi ake nan kishiyar al-basir shine al-a'ma kishiyar al-basaru shine al-ama da aka yi Allah ta'ala mausufun bil basari mustahilun an an yunsaba ila al-ama kadhalika annahu subhanahu wa ta'ala mausufun bil ilmi mustahilun an yunsaba ila al-jahl وهو قدير وضد القدر وضد القدير هو العاجز فله القدرة ولا يليق أن يوصف بالعجز Allah ba abin da ya gagare shi ba wani abu da za a ce ya kasa yin sa subhanahu wata in kaga bai yi ba bai ga dama bane fa'alul lima yuridu fa kullu naqsin qad ta'ala Allah duk wata tawaya to Allah ya daukaka anhu daga gare shi fa ya bushra liman walahu albushiri ya tabbata ga wanda ya jubunci Allah ta'ala ya bi tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala bai karkatar da sifofin Allah ko ya lankwasa su ko ya ainihin wato karyata su ko ya kamanta su da na halittu ba Allah ta'ala ya samu dace sai mu bashi haka insha Allah